أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذي وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan abin da yawa kenan gashi a hilin tafsirin alkurani wanda ake shi daga nan markazin hadu suna jama'a wanda ke unguwar karkara birnin da makarar jamhuriyar nijar insha Allah a hilin da tafsiri na ramadan yau muna bakwai ga wata na ramadan hijira shekara 442 wanda ya dace da 19 ga watan hudu shekara 2021 insha Allah a darasinmu na jiya mun tsaya aya ta 27 cikin sotu sajada kina insha Allah yau za mu tashi aya ta 28 cikin wannan sura sotu sajada kahin nan alama mun tambaya a tambaya kahin wannan akwai cikin cikon tambayar mutum bayanin mu na jiya na masa'alar mata masu ciki ko shayarwa akwai mas'alar mace wadda za ta aihu daidai shiga ramadan akan samu mata suka yi jini mai tsawo inda na shari'a kwana arba'in ne bakin kwana arba'in jinin haihuwa mai tsaya ba zama cuta kenan matar da ta ayu farkon azumi tana jini hal ƙarshen ramadan ita wannan kwata-kwata ba ta cikin magana wani ciyarwa ba ta azumi dalilin jinin biki wani azumin koyoshi ne yana kanta ya tara mashi kanta sa kanta cikin mata masu shayarwa ko ciki duk wadda ta ayu farkon ramadan ta bar azumi dalilin jini ne kamar mai haila ce ta bar azumi in kwana nawa ne in yaushe ne iya nan bashi akan ba wannan shine magana dan kasa zama kasa da sauran mata wancan a sai masalar da ana magana cewa wani ne iya tare da iye shi a cikin mota aka yi accident sai ya iya tara su yanzu magana ya yi kafara ta wannan yari yanwa cikin bayani da ake na maganar hadisa ta zamani idan ina tuka mota ni ne shofarkin mota mai tuka mota sai aka samu haɗari ba dukkan haɗari ba ne ba kafara ta hau kai na da a mutu a ciki ana dibawa wannan asirikin da aka yi ɗan akwai wani abu nawa misali guduna ne yawa wani abu ne na yi na ganganci daga wajena amma irin wannan misali kuɗi na tuka mota irin wani ya gito mini irin wani abu da kuka wani abu a hanya wanda babu shi adatan kuka hada kuka hada aka mutu ko ana cikin mota kurin gobara ta kama ba wani abu naka a ciki da wanda zai babu wani hannunka a ciki ba magana kai ka fara sai inda wani abu naka na kuskurenka ba da ka ba koma waye mutu accident ne kai a cikin mota da mutane kai ne duroba ana diba wannan accident kin da kai in akwai wani abu naka in babu wani abu laifinka a ciki baka cikin yin wata kafara ko magana diya ga wannan wanda ya mutu wannan shi ne magana kan haka sai aya ta 28 sosa sajada alama bismillah bismillahir rahmanir rahim ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون
نعم ويق- أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين الله سبحانه وتعالى يبر حال لابار غوغاوا نيمان قريوا تكهوري suna cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ya mana mata hadal fatih in kuntum sadiqin kullun kana cewa ku za ku ci nasara akan mu za ba ku galaba addinin ku zai samu sunna a mai jayi Allah zai farauta azaba mu a gaba da mu wai a gaba da bishe ne wannan wannan alfata ba fata wana gari kaza ba cin nasara akan su ko hukunci na bayyana da mai gaskiya da mai ƙarya gaya mana yaushe ne wannan budin da kuke cewa za a yi gaya mana an gaskiya ne wata rana ce kul Allah ta gaya musu yawmal fatah la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wala hum yunzarun gaya musu ranar da wannan hukunci na Allah zai zo nan yakan doka azaba ta duniya a gane magana da mai gaskiya ko ta lahira shi da an wace kinta Allah ce radda wannan budin zai zo duk wani wanda bai imani da Allah ba kahuri imani shi bai mai amfanin komi kuma ba a dakata mai dan yayi imani wannan ibn kasir mawla ya ce akwai masu fasa wannan yawan fasa ce budu maka ta wani kuskure ne ba ta alaka da budu maka kuma za ka gano ba ta da alaka da budu maka ai an yi magana kul yawma la fata la yafu da kafir imanu wala mazarun da ya musu ranar wannan budin kawure imani su bai musu amfani ba a jira musu da komi alhali kowa san bude maka ta ba wasu damar imani da yawa suka yi suka gyara annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ci garin maka ya tara kowa da kowa gashi a gaban shi in ga dama sai ta musu gunduwa gunduwa duka manyan maka da mata da maza gaba daya ga su nan karkashin daular islamiyya amma ce ku tai babu wanda aka bautar ku tai gaba ɗayan kuɗi ya buge kenan kuma da yawa suka yi imani kuma jihadin warko da aka yi na bude na maganar hunain da su aka yi da yawa wanda aka da su aka bude suka kawuri aka bude maka suka yi suka manzan Allah da su aka yaki na bude na na gaji da aka na na abu dai na na sanan dai na hunain na samu jaraba kan shi ma samu gani mafi yawa ba samu irin ta ba kan shi ba ai su ne ai su ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira mutum cikin gore shawa ta kawuri ne sabon musulunta ne sai ba shi da kumi ɗari sai wani tun naka ne ya kira wani wani zo da shi da kumi ɗari shiga a nan suka sai suka je ruwa magana fitar ga wani mana kai kun gani mun zo garin su su ma suka yi imani ya ba su da kuma ɗari ɗari a wannan zaman fitina da wanda aka yi dogon kisa ce dai ƙashe dai sun gane makircin da aka yi a takaice dai kenan nan magana ba buɗe maka wani ba nan buɗe na zawar nasara ta addinin Allah Allah ya ce fa'arid anhum ka فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون don haka fa'ari da annu ana ka kau da kai ka nan kasa dame ka kun kai lamarinka ka yi abin da ke gaban ka kura ewan tazir innahum muntazirun fa'ari da annu ka kau da kai game da su kuma kai da su kowa ya jira wane ne tashi za ta lalace waye Allah zai karya kai su kowa jira suna jira kai ma kai jira an gani kuma an gani tabbas an gani da Allah dauka addinin musulunci su karya an tabbas ya bana
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما نعم أعوذ آه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كده كما تماي dangane da ke karatu miki Allah subhanahu wa ta'ala in wannan sura tana da suna suratul ahzab suratul ahzab wata kissa ce shahararra sannan na a cikin musulunci wadda ba ta mantuwa bayan an yi badar an yi uhud annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu zama a garin makka addini ya ya koma mai zaman kanshi yanzu hikid na musulunci ya ƙara karuwa ga zukatan masu adawa da shi da neman ya za a yi abin suna hada da shi kuma ya ƙara girma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore banu nazir kabila wasu kabila cikin yahudawa wanda suke kewaye madina wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana zaman sulu da sulu sun taka dai na alƙawari annabi ya fatattake su ya watsa su sun koma Khaibar sun bar kewayen Madina yanzu daya daga cikin su ya tafi Makka ya samu Qurayshawa ya samu Gatafan ya zuga su kwarai da neman a zo a yi taron dangi a gama da annabi sallallahu alaihi wasallam shi a kare wannan daular mai neman tashi da duk Qurayshawa suka ba da haɗin kai daga tafan da sauran ƙabilun laraba masu adawa da musulunci ƙwarai ya sami amsa kira an yi tawaga an zo an samu yahudawa na banu ƙwareza wanda suke tare da manzan allah kirin madina kuma na sallar salama ya suma ya yi alƙawarin zama la'iya da su zai kare su kasu taɓa shi da abu da abin da aka yi dai ganin su ta hau daga sassa suke gani tun da gashi nan an zo dai kurin an gama da wasu dama sun sa hannu ne a dan sabu lahiya ne to sun ga kamar ta haɗu ga sassa kurin za a ci banza ne shi ke musulunci ya kare suka ba da haɗin gwiwa suka kare wannan alƙawarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka shiga alliance suka yi haɗin gwiwa da sauran Qurayshawa na Banu Nadir da Banu Qurayzakin kai da da Banu Qainuqa da su Qurayshawa duk da Kalfan aka gamu a zo a wa manzo Allah zama guda an ce akalla tawaga dubu goma zuwa sha biyu wanda a ƙarin tawagar da ƙwarewarsu da aka sansu da yaƙi musulmi sai bisa iya bisa tankara su kai tsaye bisa iya wasu tankara kai tsaye da bara ya sa nan sadar salama sun zo kuma ga dangana sun kewaye madina ta kone ɓangare sama da ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara sahabbai ya za'i an samu shawara suna cewa cikin sira ta salman na yadda za a yi bin itin karfi amma za a yi mu kare kanmu ne shi ne aka aka yi wannan gada wadda za ta hana suke daga dutse ga sai gangar wasu za mu biyu za mu halbe kuma inda za su iya hasa shigowa gare mu aka yi gada ta musamman na kace handar wanda za ta hana su shigo da doki dan kafa in ce zo ki za mu iya mai da shi wannan dabara a nan da aka yi wannan aikin to wannan taron dangin da aka ake kira da azab yawmul azab ranar taron dangi wanda aka wa manzan da musulmi insha Allah za mu ga a cikin surai a gaba za mu ga abin yin da aka da abin ya kwashe insha Allah in ta kwashe shi ne surar surar kenan sai Allah subhanahu wataala ya fara surar da ya yi wannan nabi taqilla wala tutil kafirin wal munafiqin inna Allah kana aliman hakima Allah ya kira annabin shi ya yi wannan nabi kira da matsayi na annabta ittaqilla ka ji tsoron Allah musa annabi da mun ciki ga tsoron Allah wanda shi kamar ake masu imani su imani nan an ce abu ne na da kake kashi ko a ce kamar ka ci gaba da tsoron Allah ka ka ci gaba da tsoron Allah ya tsoron nabi kuma haka mai kashe walatul kafirun munafiqin kakkai da'a ga kahurai haka ga munafikai daga jin haka cewa kai musu da'a kai da'a ga kahurai ga munafikai akwai magana cewa suna neman shi ta wani abu daban suna neman yaudarar shi ta maganganu ta hanyoyi na yayi kaza yayi kaza kuma abun akwai saban Allah Allah ta amina jumurce kakkai da kakkai biyayya ga duk wani kafiri ko wani wuce idan ba kai ba shi kuma cewa inna Allah kana aliman hakima Allah masani ne kan kuma kuma duk abin da ya tsara iya tsara shi akan hikima kenan me aya ta gaba Allah ta gaba me dalili واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
na'am yanzu an mai magana cewa kaka yi da'a ga kawai kuma na hukai a ce wattabi'i ma yuha ilai min rabbi ka bi abin duk irin abu duk abin da aka maka wahayi daga ubangiji shi zaka bi kin bayan wannan kaka yi da'a ga kowa da abin da saba maka wahayi saba ma wahayin da aka maka baka ba daga shi kurin kai ka zama to mai bin abin da aka maka wahayi daga wajen ubangijinka kuma inna allaha kana bima ta'maluna khabira lalle Allah iya da cikakkar masaniya game da dukkan ayyuka ta haka wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah kurin kaka diba yawa ko girma ko me ka dogara ka bi umarnin Allah ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila Allah ka kama Allah kadai abin dogara ya sama ka don da kama Allah shikenan kare mata ka Allah ba wasu magana kenan ya Allah ci gaba ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
na'am ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayn fi jawfi na Allah subhanahu wata'ala zai kore wasu ababe abinda abinda nake baiwa abinda ba tabbatacce ba ya fara magana wani abu sananne akwai kissa sananna cikin sira a garin makka wani wanda yake alfakari da ilimi cewa shi zuciya bi magare shi ma'ana iya da hankali iya da ilimi ya kai gaya wajen ilimi wanda dai sira ce sananna duk da iya akwai mutum mai wani akida mai wani magana to Allah dai yana kore shi kin ne kuma wane ne dai ba wani wanda yake da zuciya bi a zuciya shi a cikin cikin shi a ci a gawa ne saboda ƙarfin baɗinta zuciya bi magare shi ƙarya ce babu ƙarya ce babu kowa ɗaya ce ɗaya ba mai biyu Allah ce wannan Allah ya kore wannan magana shi kin ne kuma waye ne ba mai zuciya biyu kuma wa ma ja'al azwajakum allati tuzahiruna min ummahati akwai abu da sananne na zihari a lokacin jahiliya kayan musulunci idan mutum so galla za mace ya ce kin koma matsayin wata bani kan bayan uwata to daga nan shi kenan shi bai sakinta kuma haramun taɓa ta kamar bai taɓa shi haka suke wa mata shi kenan an ƙare tana nan a gidan shi mata shi ce amma bai kusanta ta har irin wani abin yawa kana a musulunci abu da sanar da kisa ta haula wadda dai abin da yawa kana na mijinta bayan an yi an yi girma ya mata wani abu ta rasulallah ga abin da mijina uban iyana ƙahina ya ƙare ya aiwa ni kuma ya zo ga mun zai harin wannan wanda annabi ce ya za a yi yake haƙuri annabi haka zuwa kuma fitar abin ba kayan allah sarko da ture irin wannan zihari na allah ƙaryata mahon umma hatim in umma hatim illa la yawla danamu Allah ce ƙarya ce ba uwarka bace ba mata ka kuma uwarka wace wannan hula gulu wannan hula gulu na ƙwari ba ta mukar na ƙwari zura ƙarya ce ba uwarka bace Allah ce bai kuna haɗin magana ce mummuna bai wa mata ka kuma uwarka uwarka uwarka ce mata ka mata ka cikur eh Allah ce wannan mukar na ƙwari zura kuna haɗin magana ce munkar mummuna mai kyama ban kyama kuma ce wazuran da ƙarya ƙarya ce wannan Allah ya yi magana kan wani abun ƙarya ce mataka ba ta kwanan waka to amma duk da cewa ƙarya ce munkar ne to kafara da aka ce aikata hari wannan kafara doka ce aka ɗora maka ba don bawai ta zama haramu ko saki ne zihari ba saki bane ba a doka ce kayi laihi aka ɗora ma sai kayi kafara sai in tadda bawa ko azumi sattin ko ce da mutum sattin abinci tukwan ka iya taɓa wannan mata shi ne kira Allah cewa ba maganar wa'inda wa maji al'azuwajakun Allah ya tuzahiru minin umarhatukun Allah bai sanya ba matanku wanda kuke musu zahari su kuma uwar bai wa mataka ta koma uwarka amma kayan magana kazama don a maka ladabi kaka kara yi uwa ba wurin wasa bace ba uwa ba kama wasa bace ba zan uwa da wata mata to yanzu aka maka ladabi aka maka doka duk wanda ya wannan kalma ga matar shi eh ta mata ka amma baka isa bata sai ka sai ka fara goma ka tsara magana kenan kenan Allah ya kore wani mai zuciya biyu a cikin cikin shi ya kore mata ka bata komawa uwarka yace kuma ma ja'ala adiyakum abna'akum haka iya da kuke adopte kuke doka tabbani suke kai shada kai musulunci mazalama ya zuwa ka hayyayi kurin zai dogo wani kurin zaki yanzu da turawa kun ɗauko ɗan mutane ta wannan daga yau wani ɗana ne ni uban shi kuma kowa shi da haka shi kenan ya koma kamar ɗana na ciki na yadda zai mawar ɗaya ne haka zai da shi ya ci gado na mu'amala a gida na kamar ɗana wannan abin a nan sallar salma ya same shi akwai zai da bin harisa kayan musulunci an je an kamo shi a zama ɗaya ne suna ke wurce ko aka wurto shi aka zo maka aka sai da shi a matsayin bawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya koma karkashin annabi sallallahu alaihi wasallam iya matsayin bawa bayan an bashi ne abin da ya wakar da karshe wannan bawan wannan yaron uwaye suna nema sun samu labarin da yake zai samu labarin iya makka sun zo sun irko shi ne gashi ɗansa ne to yanzu abin da suke nema cewa ba bawa ba ne ɗaya ne aka mai da bawa amma za mu biya ko nawa za mu ‘yanto da ɗanmu manzana ce na baka damu mana fata kudin ko biyu ku je in zai da ya baka sayar uwar shi ku sai da shi biya bada fana ba za ta kyakkyawan a manzana ka hain manzanci ya tare shi ka hain manzanci amma kyakkyawan mu'amala da manzana ke mishi yadda ya rayu ƙarƙashin shi yadda ke min isani uwaye annabi ce ku je ku tsike shi da ta ƙare ku zuwa mun gurin zai da ya ga zama da manzan Allah ya iya mai zama da uwar shi zaman bauta iya bawa kalkashin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mai zaman bauta to kun ji magana bauta da kai magana ta ta ta musulunci to ko suka nemai bauta ce ba ta wulakanci ba irin suka dora uwa makuri da saraka to da gura mun bauta ta musulunci ta kai ta su ba dai bace ta musulunci mun karanta ba musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana bawa ku ci yadda shi da abin da kuke ci abin da kasa na kaya sa irin su ka sa gizina sa gizina ka sa shadda sa shadda in ka ci kwai ya ci kwai ko min ka ci haka ne bai ci haka haka suke zaɓe suke amma da hauɗi haka suke zaɓe da bayan su za ka bawa da ɗan gida da bawo kwamfilin kaya haka suke yi kuma annabi ce kakku ɗora masa aikin zai ba su waɗa yace wanka wanka kalafta mun fa'ilun ka ku dora ma ba aiki mai wahala yace idan ku dora ma aiki mai wahala ku taimaka a ido tan wa mai magana bauta ba kayan da ka sa ya sa abinda ka ci ya ci ka ba shi aiki mai wahala in ka dora mai aikin ku yi tare yanzu dan kama ba kame ku aiki ba ta magana bawa dan ka cikin kama kana kama ku yi tare in ma mutuwa he ya kare to su ta akai ku yi tare kuma kaka yarda kai abinci ka ce kada annabi ce ko ba su tare ba zuwa mai da ban shi to ka bar shi ne bauta a musulunci abu ne kai ba mana wulakanci irin ta turawa to kenan zai keke mu'amala ta sa ya ce gwanda zama ƙarshen bauta ƙarshen muhammad ya ce da salam suka ga abin ya ba su mamaki yanzu ka biyu mu wani ɗaya ta suka san lalle suka san mun lalle ya gama da kyakkyawar mu'amala suka zai da kai zaman ka shi kenan shi kuma wani abin da ya nan salama ya kirawo shi aka zo aka zo ka'aba gaban kowa da kowa irin da ake nake ala da su ya ce daga yau zai da baba bane ba ɗaya ne kuma ɗana ne ni uban shi ne shi ɗana ne aka ce min zai da bin muhammad za a kara sunan zai da bin muhammad to yanzu wani abu haka aka tashi manzo Allah haka isuwa da kuma ka shi ma ya yi to yanzu wannan al'amari na mai da ɗan mutane ɗanka da mai da ɗan wani ɗanka Allah ya soke doka ba an wasa shi adam sallallahu alaihi wasallam aka fara da shi shi na Allah ke korewa wa ma ja'ala adiyakum abna'akum Allah bai sanya ba iya da kuke ta binne matsayin ɗiyanku zalikum qaulukum bi afwahikum wannan magana ce a baka kurin bakin ta baka bata bata dira ce bata dira ba bata zama doka ba magana ce bata tabbata ba shi yan waje mu gani a gaba ai abu abu ne ya zama akan mutane na zaman dan da kace danka ne danka ne kamar danka wannan abun ake so a ture shi sai Allah ya fara abin da annabi sallallahu alaihi wasallam zamu ga gaban insha Allah wanda za a ba manzon Allah umarnin arman ya zai matar zaidu su a wata zaman kaman karin matar danka ne a zahirin abu to za an so da kai ku sai ga ai abin aikace a ga abin da tabbata haka bane ba ba dan ba ba ba danka bane ba kuma za ga manzon manzon Allah bari abin ya dama shi tsoro abin ya dama shi yin abin yake jin yau nan abin zamu ga gaban shi zamu ga gaban shi gaban sura wannan cikin sura zamu ga insha Allah bayani yanzu dai Allah ya turo wani abin gaba daya ba mai zuciya biyu a cikin shi ba mataka ba ta koma uwarka kuma dan wani ba danka dan shi ne dan wani bai zama danka wallahu yaqulu al-haq wallahu yaqulu al-haq ko ya ji sabil na yi kalmar na ce mutum magana ta baka zalibu qulukum bi afwahikum na fasara ta ce wannan magana magana ce a baka kuke hoji kuran kenan ba gaskiya bace ba wallahu yaqulu al-haq Allah yana faɗin gaskiya magana ta gaskiya kuma huwa ya hadis sabil Allah shi ke shirye da bayan zuwa ga hanya da kware kiran mu bi shiriya daga Allah subhanahu wataala da Allah ce gaba ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu 'inda Allah fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum مواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما نعم ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah yanzu ku kiraye kowa da uban da ya yi shi na'am na'am wani dan wani aka musu nan baban shi wani dan wani haka Allah ce ku kiraye kowa da uban da ya yi shi eh Allah ce kuma yin haka huwa aqsatu inda Allah shine mahi adalci a wajen Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum in har irin wannan ɗaya da asan dana ta zarabin muhammad misali zan hana ba ta zarabin muhammad to iyawa irin wannan ɗaya da aka tabbari da su ka zama ban shi ba amma ka san wannan uba da ya tabbari da shi kace ɗan shi ne to kai kuma an ce kaka ƙara kin shi da wannan uba to yanzu maimakon ka ce wani ɗan wane kana ce akhi ɗan wana wane ko maulaya amma kaka ce kaka kama wannan uba da ya tabbari shi eh fa in lam ta'lamu aba um har muku san ba uwayensu fa ikhwanukum fid din wa mawalikum yan uwanku ne na addini mujibinta na wurin kuma na waliyanku ne maulakukin ku ne kuran yan uwa ne maulakin ku ne amma ba magana dawa ne ko kace dana lai ba dan bu da kai ba illa ce akwai dana dana magana kamar wani girmamawa wani abu na dangantaka daga amudi an san ba ana ɗana aihuwa ba wanda ban ne annabi ka kira ta zabe ce ya bunai ya ɗan ɗana annabi yana suna kamar kira na tausayi ga yaro ko hira ka ba kira wanda ce an ce wani an san ɗan wani ne irin wannan danganawa ɗan wani ɗan wani shi ne aka hana mu duk da na akwai abin da muka saba na magana a bariki a turanci za a kira matarka a ce a ce madan wani to a ce dana a ce mamudan wani an san kira matar wani ce amma za a ce wa ya kawo sunanta a ce a kawo sunanka ba ma sunan ubanta da ya yi ta kamar kai ba ubanta ba kuma ita ba kira ba kira babban nata uban nata ba wannan ba wannan tun ba rikici ban ma a ce madan madan wanda a ce wa a ce hadiza hadiza zaidu kuma zaidu kuma ba muyinta ne haka suke a bariki ta da yana ga wannan abu ne da Allah ke yi gurin Allah ya ce walaisa alaikum junahun fi ma akhtatu bi amma wannan abin da aka hana Allah ce akwai sabo adam Allah ce babu laifi akan ku akan kuskure da kuka yi kuka samu wani dan wani nan iya kusa dukkan ma abin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'umma tawa an doke mata kuskure da mantuwa da abin da aka tilasa mata da wannan kullun da aka aka kawo da abin da aka kuskure ba shi ba shi amsa kuskure inda kuskure ne Allah bai kama ka da laifi akan kuskure ko akan mantuwa ko akan tirsa ka aka baka ba da barniya ba yace walakin ma ta'amalat qulubukum abinda Allah ke kama ku abinda kai da gaske har zuci ka hore a baka kuma zuci ma kan kuskure ka hore ku kana ba kan kuskure ba mun kai zuci ka ba wannan Allah bai kama kanshi abinda Allah ke kama ku abinda zuci ku ta kudurta wa kana Allahu ghafurur rahima kuma Allah mai gafara ne mai jin kai ne ci gaba النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي صلى الله عليه وسلم shi ne mahi kusa da kowa a wajen mummune hatta da kansu ka yi san shi da kanka ka yi girmama shi ka yi bada za ka iya bada kanka saboda shi shi ne aulabin nuna min amfusihim ka yi hihita shi a kanka ruwa ya bukari kuma su ya roto a nan salasa mai cewa wadanzu nafsi biyadi la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi من كل شيء فتبت من نفسه وماله وولده وناس أجمعين مثلا تنارا إذا وند لنا كي هنش لا يؤمن عليكم لا ينكو بزان زمان تومي إيماني با حتى أكون أحب إلي سينا حسنش سيعيسونا هين ينا يعيسونا أوجنش نين ما كن سويوا أوجنش من نفسه أكن كنش وماله دوكيش وولده ديش فتبت ووالدي هو إيش ما تبغى da ce wannan sadaka da ma mutane gaba daya kenan imanin gaba da zaman tuwa imani sai ka yi da manzan Allah sama da komi za ka iya ba da rawaka saboda tashi za ka iya ba da rawaka saboda shi don kare mutuncin shi wannan shi ne kuma idan ya ce idan ce manzan Allah ya ce a yi kaza ko abu kaza duk duniya ba misa gaba abin a kan kuma ya ce a yi bai wani ce maka a yi ka yarda kuma ko ya ce maka ayi wani ce ma ayi ke ne magana shi ce gaba da ta komi daga ta kowa na haka ne kaga mai imani bai wa don wani maganar mutane ko da aibanta da wani ne ya bar abin da manzan Allah ya ce wajen ka zarge shi ka zarge shi ba inda Allah ya ce annabi ya ce to an kare baka diba kowa ku bata da kowa a duniya kowa ya kika ka ba abin da ya ce ka ci gaba gaba ka ci shi ne kuma cikakken imaninka na an kawo magana kanka san su ce ka dole ka ajiye gehe ka ba abin da yake so ga abin da yake so a yi uwaye sun ce a za mu bata da kai ko za a kore ka gida maka za a kuma barazana a baka bin su kan wannan wurin da annabi shi ne gaba da su sai ka gane manzo Allah shi ne gaba da uwaye kuma kowa a duniya ba za ka ba tashi bukata manzan Allah annaba sai yana rayu sabbi sun bada kansu abu suka yi aikace sun bada rayuwarsu saboda shi sun bada mutuwarsu yau labarin sai manzan Allah a ahud mutum ɗaya bayan ɗaya ga manzan Allah an kawure sun gano inda yake kurin ta haɗu san gaba an ƙare za su ja kibiya kuma ya ji ciwo ya ji rauni bai iya komi kashe bai iya za su je kibiya su daka inda yake sabi ta so sai sai kare gaban shi ya fada kana kallo wani fada shahada a saharu ɗaya tashi ya buga a gaban shi a buga sai da sha biyu suka sha biyu suka shahada kuma su sai kuma tuwa za yi don ka kai gare shi kai kenan da gaske suka yi wallahi sun yi da gaske da gaske suka yi mutum kan ce wa tarihi musulunci da aka aka da mai addini amma yake kware kenan sai kun yi ta shi da shi kai ku da manzo Allah da komi da kanka iyanka uwaye ga duniya gaba daya kai manzo Allah zama shine a gaba da kowa wannan abu ne na imani yace wa azwaju ummahatu kun mata annabi sallallahu alaihi wasallam suna matsayin uwaye uwaye musulmi ne yace ummul mu'minin amma wani umar muminin ba uwa ba irin ta aihuwa wajen karamci da hana armi da ainihin uwar karam dan uwa ka gabewa amma annaba ana ramadin shi ana ramadin shi kuma uwar ka ce mata adam amma an hana ka taka da su kenan uwa ce ta bangaren girmamawa da haramta armu wannan doka ce Allah ya dora uwa mata annabi sallama suna matsayin uwaye ya ce ƙul arhamu ba tun aula bi ba fi kitabin kuma yanzu wani abu shi ma sananne da annabin hijira saboda soyayya ta ansa da muhajirin san da gaske ake son juna an san muhajirai 'yan makka ne 'yan wani gari daban sun zo madina ba uwa ba uba ba kowa saboda tsannin soyayya a nan salama an an zo sai gama wani da wani kun zama 'yan uwa kamar wadewa ba daya zai gadar kai gadar shi duk abinda kamar da kanu dukiya ba wanku mutu ba kayan shi ne a maza araba sun yarda a zo araba wannan iya cikin karamci na ansar kuma su kuma muhajirai su ma wani karamcin tun da ba zama taba kan ayyacin neman banza da zo maka ba da neman mutum da muhajirai da wani neman banza ga an ba su damar a koma su kudi a cikin madina amma sun kirayi muhajirai a zo mu raba gona ta ni da kai har mata na ka armo da kake so sai ka zaɓa zan bari ka zaɓa ne da kaɗai abin na wake da gaske imanin da gaske ake ba bane na baki ba za a zo za mu zo gida ka zaɓa a mata na gasu biyu ne ko kucin zaɓa ta maka to amma ce wannan karamci ne na asa su kuma hajjar zaɓar karamci na muhajirai ba ɗan neman banza ba ne ba ta haɗa da kasa a sai a ba su yarda ba abinda za a yi abu ƙashin abu mata za ta mata ba a tarihin ba a samu sahabi ɗaya ba da damshi mata wani ɗaya ba samu ba amma an musu ta yi a dukiya mun yarda a zo a yi aiki a mun ba mu da gona kuna da garake zan zo gona kawa ne mu zo mu yi aiki tare abinda muka samu sai mu raba aka haka aka ji ma ba magana ta banza kurin tubus aiki suke tare a raba to wannan ɗan wantakar ta kai ɗan ka mutu ba magada ina cikin ma'ana sai gade ka gado suke to wannan abin da Allah soke ne ba magana gado wulil arham ba'atum aula bi ba'd fi kitabillah ɗan uwa na juna a ce ma aka ce an kama mahaifa zumunta kenan dangin juna su suke gadon juna dan uwa ki gara dan uwa babu gado tsakanin aboki da aboki ba a yi Allah haka ya daga doka ce daga Allah a cikin littafin Allah wannan Allah ya yanke da wannan magana ya ce yanzu kenan maganar ‘yan uwa su suke da haƙƙi da juna milmominin muhajirin cikin masu imani na muhajirai ‘yan uwa kun hidar dangantaka ya ce illa an tafa'alu ila auliya'ikum ma'arufa ba hana ba kawa abokinka isa ne ma ba magana gado zan ɗan wanka ne na musulunci wani da za an ce ba gado to amma kana dama kare wani karamci kare wani babbar kyauta wanda ba hana ba amma gado babu kwarai ba sai karanci yadda ansar kwarai suka yi karamci kwarai game da dukiyar game da ga munajirai sun da kamar sun zo gida sama da gidan ma Allah ce dai kana zalika lifta musu wannan abin iya na a littafin Allah a rubuce ke zama magana gado ba wani ya gado wani dan uwa kurin amma kyautatawa kana yi ma kowa ka mai wasiya ko ka bashi dan uwanka ne na musulmi amma magana gado Allah ya riga yanki babu gado tsakanin aboki da aboki ci gaba وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم nan ana ba mu annabi wanaka mutane sittina wani abu da yawa kana lokacin da muka ɗauki wani alkawali mai ƙarfi daga annabawa da suka gabata Allah ya alkawali ga dukkan annabawa inda Allah ta wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun min rasulun musaddiqun lima ma'akum duk lokacin Allah ce lokacin alƙawari ga dukkan annabawa cewa da ma'a ta dukkan min kitabin duk lokacin da wani littafi ya zo daga wajen Allah da hikima sun ji akwai rasulun musaddiqun lima ma'akum wani manzo ya zo na Allah kai duk manzon da ya zo daga baya duk manzon da ya zo kuma iya gaskanta littafin da ya zo da shi an da ke hannunku la tu'minan nabihi wa la tansurunnahu za ku yi imani da wannan annabin kuma za ku taimake shi qala aqarartum wa khastum ala zalikum isri kun yarda kun doki alƙawari na kan wannan magana kun yarda qalu a qararna suka ce Allah mun yarda kuma ne mu sheda ta malaiku kalfa shahadu ku sheda wa ana ma'akum Allah ya ko Allah ji mashine sheda na biyu ba mana Allah ya sheda dukkan annabawa abu ɗaya ne in wannan iya nashi zai bar wasiya in wani ya zo dole a yi imani da shi abin da ya zo a gaskanta abu abin da ya zo shi kira annaba shi annabta annabawa kamar a ci iya ne na uba guda amma uwa kwarta shi eh umatan Allah ta ce uwa iya ne na uba guda uwa kwarta shi mana jigon addinin tushen tauhidi guda ne amma shari'a ce kwarta shi annaba annaba da yake fara da wani annabi duk abu guda ne to irin wannan annabin irin wannan alƙawarin da Allah ya ce dauka ya ɗauka ga sauran annabawa alƙawarin taimaka wa manzannin Allah dole a taimaka wa duk manzan da ya zo wani ya zo wani ya huce wanda ya zo ga baya dole kuma wasiya ce ta annabawa suka ma 'yan baya to irin wannan alƙawari Allah ya ce wa iz akhadha min nabiyyin misaqahum wa minka wani alƙawarin kai ma aka ɗauka da annabawa kai Muhammad kai ma an ɗauka da kai nan an yi magana annabawa amma Allah zai ware wa'annan annabawa ana kiransu ulul azmi na rusul a cikin annabawa ma manya-manya annabawa wanda suke da babbar daraja guda biyar Allah wari a cikin Qur'ani wannan alƙawarin da Allah ya ɗauka san annabawa ya ɗauka ga wannan annabawa guda biyar ce wa minka kai Muhammad na ɗauki wannan sanar sama wannan alƙawarin da Allah ya ɗauka da kai eh ya ɗauki wannan alƙawarin a wajenka wa min nuhin ya ɗauka a wajen annabi nuhu wa ibrahim wa musa wa isa ibnu maryam duka wannan Allah yana alƙawarin su na taimaka wa manzannin Allah taimaka masa gaskiya yan wa ku diba nan sallallahu alaihi wasallam annabi isa ya zo ga muci amma annabi ya wani shaida isa ya koma ga Allah kuma zai dawo shine annabin ƙarshen zamani shi zai jagoranci wannan al'umma za ta tashi kiyama a ƙarƙashin jagoranci shi ko kina ku ci kun kiya in yazo jagora ne zai zama jagoran al'umma bid'an ce sallah ce sallah bai ko ya ce limanci a cikin wannan al'umma ba mata limancin sallah mana bai ba labarin duk abin zai zo daga baya isa zai annabi bai labari kuma in yazo kuma haka ya kamata mu yi imani mu bi wannan abin da ga zai zai wakana kenan Allah yake alƙawarin da annabawa tun daga daga gare ka daga Nuhu da Ibrahim da Musa da Isa da Ibn Maryam wa akhadna minhum misaqan galiza mun doki alƙawari mai ƙarfi na bin umarnin Allah bin doka ta taimaka mu addinin Allah da yasa da sadiqin an sadiqin ƙarshen al'amur Allah zai tambaye masu gaskiya kan gaskiya nan an ce masu isarwa daga manzannin Allah birka sai ka ce su ne kenan an da ba za su ƙare akwai mabiya akwai ba su ma waɗanda suke isar da wani Allah zai tambaya wata irin isarwa suka yi na cikin wuce ƙarƙashin wace wa'azi zai kawo dukkan kowa cikin wannan al'umma wanda muhimmancin isar da sako daga Allah ko kai ba annabi bane ba kai da mutsaya wajen Allah su ma suna da lafiya na musamman Allah zai tambaye masu gaskiya akan gaskiyarsu an ce nan masu kira zuwa kala ko ba annabawa ne wa adal kafirina azaban alima kuma Allah zai ya tattalin azaba ga dukkan mutum Allah tattalin azaba gobe kiyama ci gaba يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا na'am an wannan zamu shiga magana kisa sunan sura يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليها ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا التي ياكم الإيمان يا أيها الذين آمنوا ياكم الإيمان اذكروا نعمة الله عليكم كتنا وتنعمة ديمو إذ جاءتكم جنود لوقتنا وترندنا تزوم سوجوجي نكهرين فأرسلنا عليهم ريحا مكا أيقو مسد إسكا وجنودا لم تروع دوتا رندنا ونكوب قبنتا وكان الله بما تعملون بصيرا تيوى الله إيا قابل نكوكي تيكي فقدامو ميوك الله تي إذ جاءوكم من جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا نعم الله يقول إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم nan la ya siffanta maka taron dangi shi azabitin taron ƙungiyoyin kafirai in sun haɗu a can karo madina allah ce sun zo muku daga saman tudu wasu kuma daga ƙasa wurin shigowa ga sunan sun zagaye wa izagatul absar wa balagatul qulubul hanajir lokacin da ido ya kyabce mana mana ido in ya har tsorata ido wata kamar zai bar wurin shi ya wanga nan ya wanga nan ba komai sai sojojin kawari kuma ce wa balagatul qulubul hanajir tabbata ta tsoro nan nan a wajen ido ido mana ya zurzu an tsorata kware bale mana ka sun tsorata ina ga mutum tsoraci da ido shike yake wange wange ido ya ya dabce ya ya ya har ya har har kuma zuciya tsoro zuciya kaman ta kawo makogoro na ma'ana tsoro ya kai gaya ko ina sojoji ne na kawurai a wannan hali Allah ya ce a wannan halin tsoro wata zununa billahi zunu kowa mu kowa da nashi wasu ga daga yau daga alamun ga wasu ce daga yau da an kare su muna wasu ce daga yau mun an kare shikenan su maka hauran sai kuma daga nan daga yau wutar musulunci ta mutu wasu masu imani wasu ga alama da an yawo mun muta kowa ne ga tashi iri iri cikin halin wannan tsoro babu komi ba damar abu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya handa ya yi rami bisa gittawa kai tsaye yau a wannan hali ne a cikin halin rami ba ida rami ba annabi sallallahu alaihi wasallam ana gada an zo wani wani katon dutse sahabbai sun buga sun buga dutse ake wasu ba kuma zala iya cikin yunwa yan ya kai abinci ya wuya aiki ya aiki jabir ke ba labari a cikin wannan aiki ne ya ga mutane wuya ta wuya isko annabi sallallahu alaihi ya ɗarme cikin shi da yunwa dan ka sha mai kai karan yunwa ka saka shi ka ce karan kurur karan yunwa dake yi mu anan wasu jabda anan mu anan wata kwana ku fita abinci ba su can suka san shi mun suka san yunwa mun nan wannan mu san yunwa mu gaskiya alhamdulillah nan da yau a ce ba cikin muna kwallo kwana ku ci ba a garin su sai dai a dajin sahara a gari dai a ce an za a Nijar dan Nijar kwana uku babu tuwo kuma yana bai samu ba to su da babu ana ba samu ya guri ciki ya ƙara ya kulle shi tun yaji dan dama dama yace ya ga manzo Allah cikin tadarni sai koma gida je ce mata shi me me a gidan nan akwai dai ya da kuya ka da kuya da wani wane ne dan dan abinci ka dan da yake ya tabin zai wannan akwai a yanka ta ya yanka ko ki gyara da abin da sauna abincin ya ka mutun sai ya mutun dai zuwa goma uku da zuwa goma yayi shikenan mutun da abincin mutun goma ne ko yanzu yake so ya je ya wa annabi rada annabi ya zo a ci abincin wani ya ci abincin dan dama dama dama yanzu ce ya rasulullah akwai dan abinci a gida a je a ci abinci ya rasulullah annabi sai ta kai sai jama'a jabu ya kai shi gidan shi ci ina da lawan ne ina da lawan ne sai su kai ne sai kai ba ya ce akwai annabi to za ta da mai yunwa sun bar shi shi ga aka biya nan sallallahu alaihi aka zo gida da gudu ya turo gida kai annabi zo yace kiji abin da aka ba kurin na gaya mashi kun ya gaya mutane an taro ya zami yanzu ina za mu shiga mata mai hankali ce ya ce ka gaya mai abincin an kaɗan da ce na gaya mashi su tuka kaka damu mata ka sa kuma ta masu hankali ta ce kaka damu annabi da ya so ya ce jabir ka ci abincin da nama da abincin wancan ka taɓa komi abin su yadda yake henaji ko a ci gaba da ba su wuta ka taba su shi kenan annabi ya so ya so ina tukunya ga ta nama tukunya nama daban ya ce a kawo akushi sai a gama abinci mutum goma ya ce ku je ya zuba musu a kwalo a ba wannan ana kwalowa ce abincin kan ba doka ce su wajen ko dubu na abin kowa ya da abinci kuma ta tukunya wallah kamar ba kamar ba ta ba tukuyi mutane nan yadda take naman kamar yadda ke tuwon kamar yadda ke abincin kai da kowa ce kushi annabi ya yi rabon komi amma wannan wahala haka jarrabawa ce eh ba da ba wa Allah bai koyi bane ba wannan jarraba addini ba samun shahada a banza ba samun aljanna a banza garaba sa da ko taba ha ya an taba ya sha wahala shine magana shi a sha gaban kowa ko abin da kun ci yake ne a takaice annabi sallallahu alaihi wasallama an koma ana ana wannan ramin an zo a cikin halin yunwa ne kai a cikin halin yunwa ne aka zo dutsen wani ya kasa wasuwa sai ce a bashi a bashi digar ya zo sai ce ina na wurin sai ga wurin sai ce da ya ɗauki digar da wani yunwa a cikin shi da ya daga da ya buga dutsen ya ɓari da ya ɓari ya bal abin walƙiya yi ya yi walƙiya ka san dutsen aka bi dutsen san ya bal sai ce musu a wannan hasken da an gwada mini katangun kisra al'umma ta shi dace daular kisra kama an zuka ci an gwada maka mai zan village kuma yammanci shi da yake haka haka na bugan yi bugu na biyu ya ban dutse washe ya ce an gwada mu an gwada mu an gwada mu birnin birnin rum daular ta kaisa sai mun ci da yake duma yi buga ta uku ya ban ya ce an gwada mun tambun sana'a ɗan wa a wancan zamanin kamar ka ce an gwada maka museum balash an gwada maka da kremlin da elize ta faranshi dole faranshi hada faranshi a wannan halin annabi iya mai imani alƙawarin allah ne sai muna kai kunji kunji kunji kunji kunji shi kunji shi ba muna tsoro mu je kashi ya mai wahala ka ce ba za a ce da wata ka sa wani halin tsoro ake ba kowa ya tsorata ba mu gusawa su ce muna tsoro mu je kashi ma ka ce ba za mu ce kisra da kaisar da Allah ku da shi kuma abin da aka kenan abin da aka kenan wallahi alƙawarin Allah ne kuma wallahi wannan ɗan lokaci da yanwa wannan daular sai ga abin baiwa a ƙasa da rabin ƙarni mai rabin ƙarni shekara hamsin ko? ƙasa da shekara hamsin ba shekara ɗari ba aka ce a tarihin duniya kam ba a taɓa daula da ta kaho ba a ƙaramin lokacin da daular islamiyya a wannan rabin ƙarni sai da musulmi suka mallaki tun wani yanki na indiya cikin indiya sahabbai ne ba ba wani ba ba sahabbai da kansu suka danna suka kai daular yadda kai cikin indiya wani yanki cikin china har yau suna na wuraren tun daga can amiri guda zai magana ka danno daga can indiya ka danno wani wani na kaukas wani aziya ta gabas ka tsawo ka shigo ta yamma ka danna sai ka je toulouse ta france har toulouse ya daga shan amiri guda na musulmi musulunci ke amsai gabewa ya za a yi to a ƙasa da ƙarar rabin kari abin abin yau kana an je dauda kisra lokacin da mazala ke ce masu raƙa suraka mai za ka ce idan allah ya sai ya ba muka samu daula daula mana aka raba kunuzikin kisra wasan kisra na farisa su ta lulu ya wuce magana zinariya su lulu ne zabar jadi dukiya ce gangariya lulu ne da zinariya ta zabar jadi da me za ka ce idan aka raba aka raba Allah sanya maka kamban kisra shi ne ta kware suraka sai ga shi a lokacin umar bin khattab aka ci kisra aka ɗauko hular sarauta ta kisra aka ɗora masa suraka a saman kanshi annabi tana koma ga Allah ya koma ga Allah abun Allah ya tabbatar da shi ga kayan sarauta kayan jiki aka cire aka kasa ganima madina musulunci kenan za mu ga bai wayo a wajen Allah Allah bai gwada kan komi a takaicen wa mutum kudin wanda karatun musulunci tarihi da ke kwarai ya kara imani na musulunci ya yi wa kana ka samu samun nutsuwa duk abin samun matsala in kasar abin da aka yi da ya kanka cikin baka cikin matsala wani kaka yi mutum cikin haka na kuma akan titi a kuma ba karanci aka yi ya yi wa kana a takaicen nan Allah ya labarin dai wannan halin musulmi yanzu ga sa abin da kama a gabanka ga rundunonin kahurai ta kowane bangare sama da ƙasa kuma tsoro ya kai gaya ido ya haru-haru zuciya kamar ta hoto waje a cikin wannan hali kowa ta tashi iri-iri wani daga daga yau an gama yawo musulunci ya gama yawo ana wannan hali kuma an zai lokaci ya yi Allah kai mugu insha Allah ya mutasa ya muka mai zai bukata insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته